بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى وديا لقدر تامن حقوا أولا يمتنا رانا أسمر a yau muna shidda ga wata na jumadan akhira shekara ta 1446 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa bakwai ɗin watan sha biyu miladiya na 2024 da izinin allah wannan zai zamanto mana zama na hudu a cikin karatun littafin sahihu siratin nabawiyya na malam muhammad nasiruddin al'albani rahimahullah za mu tashi inda malam yake cewa babu maulidu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan babi ne wanda zai magana akan aihuwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan babi shine matashiya ta magana game da abin da ya shahi rayuwa ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda wannan kuma zai tunkuɗe maka wasu hadisai waɗanda suke maudu'ai idan aka ce hadisi maudu'i ya ne hadisi wanda aka ƙirƙira aka jingina wa manzalla sallallahu Alaihi wasallam amma asalin maganan ƙarya ne manzalla bai haɗi ba me wannan hadisi shine cewa awwalu ma khalaqa Allah farkon abinda Allah ya halitta wai in ji hadisin yace wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne wanda yake rauni gare shi bal hasali hadisi ne mawdu'i awwalu ma khalaqa Allah al-qalam farkon abinda Allah ya halitta yazo a cikin hadisi ingantacce Allah ya halicci alqalami sai Allah ya umurce shi cewa uktub irbutu sai ce Allah mai zan rubuta Allah ce mashi uktub ma huwa ka'in ila yawmil qiyama ka rubuta abin da za a yi daga yanzu har zuwa tashi kiyama kenan kaga nan bayani akan aihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuni akan kenan farkon rayuwar shi yanzu to abinda mafi yawa zaka samu wasu daga cikin yan bid'a suna yi shine kokarin samar da wasu falaloli ko wasu darajoji don an nuna cewa manzala salasalam kaza alhali kamar da bahaushe yake cewa da aka gaza ruwa ma da zananta aka ganta kai a yau ba kai bane zaka kirkiri wani abin da zaka karawa manzala salasalam daraja a daba da darajar shi to nan bayani ne malam zai mana akan aihuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma wannan babi a karan kanshi wani zai iya tada maka kura akan maulidi sai ce maka kaje ka duba gashi an ce maulidu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne yana nihi al-ihtifalu bi dhikra maulidihi sallallahu alaihi wasallam la wannan yana magana ne kawai akan bayani akan aihuwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba bayani wancan aiki ba da zaka samu wasu daga cikin in bid'a suna yi malicin wulida salawatullahi wa salamuhu alaihi yawmal ithnain لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن أعرابيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه مالك تشاو أن أيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أرانا الاثنين وأن باب شك أكي سبب صحيح السيرة النبوية bale ce limara wahu muslim dalili akan wannan magana riwaya ta imamu muslim a cikin littafin shi as-sahih yace an abi qatadata daga abu qatada yake cewa anna arabiyyan lalle wani mutumin daji ko kace wani balarabin kauye ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah ma taqulu me zaka faɗa fi saumi yawmil ithnain game da azumtar ranar litinin azumi irin na nafila da ake yau da gobe faƙala sai mazala ke cewa za ka yawon wulittu fihi wannan ai rana ce wadda aka aihe ni a cikinta sannan a wata riwaya ta daban mazala salasal ya ce yana azumtar ranar litinin saboda rana ce wadda aka aihe shi a cikinta kamar yadda ya ambata a nan kenan duk mutumin da zai yi ƙoƙarin koyi da sunna to maimakin ka aikata wani abin da yake na bid'a zo ga aiki ne ingantacce lahiyayye daga annabin da Allah ya aiko ran litinin ka rika yin azumi saboda rana ce da aka ahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me dalili akan wannan aiki gashi na hadisi ingantacce to wannan haka ake kafa bautan Allah ba zaman ba kawai akan abin da yake tunaninka ko kuma ra'ayinka ko kuma kawai kun tashi kun ga ana yi mazalla ce za ka yau mun walittu fihi sai ce wa unzila alayya fihi sannan ƙarin fa'ida wannan ranar ta litinin ita ce ranar da aka fara yi mun wahayi a cikinta ranar litinin kaga ga hadisi ne ingantacce daga sahihu muslim malai ce wa kana mauliduhu alaihi salatu wassalam amal fil ya kasance ya kasance aihuwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an yi ta ne a shekara ta giwa a shekarar da abrahata sarkin kasar yaman ya ɗauki rundunar shi ya zo da niyya na cewa ya ture ɗakin ka'aba a cikin tawagashi ya kwaso hadda giwaye saboda su zo amma makka zama ɗaya to a lokacin da abrahata ya tunkaro garin saboda asalin abin shi abrahata ya ƙirƙiri wani wajen bauta saboda ya kishiyanci garin makka ai ta ka'aba tun kahin zawar manzala sallallahu alaihi wasallam tana nan tun asasi ne na annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to sai ya so ya kirkiran ma ka'aba kishiya sai ya wani waje a cikin laraban garin makka sai aka samu wani mutum ya je ya samu wannan ɗakin da abraha ta yayi a ƙasar yaman sai ya lalata shi da wasu abubuwa na kazamta wani bawali bayan sauran abubuwa makamantan wannan sai abraha ta ya ji haushi sai ce to shikenan tunda dai haka ne bari in zo in ma ka'abar zama daya sai ya tattara sai ya zo da rundunar shi da ma'ila zalika dan ya rushe dakin ka'aba yana zawwa Abu Sufyan ya fito ya tarbe shi a cikin hanya suna tahowa sun yi sun hada da wasu shanu guda a nafan raƙumma guda 100 na Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya yi neman raƙumman shi guda 100 a lokacin da ya shigo wajen abrahata sai yake cewa da ka shigo wajena sai na ganka mutum ne mai haiba mutum ne mai kwarjini na tsammanin za ka yi negosi na ne a kan abin da ya shahi rushe ka'aba kaɗin ne amma sai ka zo kake mini hiran wasu raƙun waɗari wane ne kaza wane ne kaza ya ce sai haiba ka kwarjinin ka sai ya zube a idona sai abu su fane ke ce mashi ya ce wannan ɗakin da ka kama hari akwai mai shi mai shi zai kare shi ni kuma raƙun ma na guda ɗari ba ni abu na shiga haraka haka ku aka yi ya ba shi raƙuman shi ɗari ya huta shi kuma ya yi yunkurin kawo wa ka'aba hari Allah anan ne Allah ke cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil har zuwa ƙarshe abinda Allah ya musu to a wannan shekara wasu malaman tarihi suna cewa shekara kaza shi ala aidai kana mauliduhu amal fil a wannan shekara kana a wannan yankin na wannan shekaru aka aihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mali ce wa qad rawahu al-baihaqi an ibn abbas wannan magana ta wa kana mauliduhu amal fil imam al-baihaqi ne yazo da wannan daga abdullahi dan abbas yace wa huwa al-mujma' alaihi shine maganar da aka haɗu akanta akan cewa lalle an aihe shi amal fil sai ce kama kala khalifa ibn khayya kama yadda wanda daga cikin ana kira shi da suna khalifa ibn khayya da yake cewa tuwfiya abuhu abdullahi yace mahaifin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu da shine abdullahi yace wa huwa hamlun fi batni ummihi a lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cikin cikin mahaifiyar shi yace alal mashhuri wannan ita ce magana wadda ta yi shahara a wajen malamai malai ce wa fil hadisi al'adi a cikin wani hadisi wanda zai zo a gaba sai maka bai da kausai sai sa swadu sai sa lamba goma sha shida ko kenan akwai hadisi wanda malam zai kawo a fashi ta goma sha shidda a gaba sai ke cewa amma abin da za a ake bukata ga a daidai wannan siyaki wa ru'ya ummi manzala sallallahu alaihi ke cewa mahalkin da ko kuma ganin da mahaifiyata ta yi allazi ra'at wanda ta gani hina hamalat bi lokacin da ta ɗauki juna biyuna ka annahu kharaja minha nur wani haske ya fito daga gare ta adaat lahu qusura sham wannan hasken sai da ya haskaka katangun yankin sham ko kuma kace kasar sham wanda wanda yake nuna akan mi musulunci wanda manzon yana ɗauke da wani al'amarin da sai ya dangana ya je suwa ga sham sai an bude su dukansu kuma haka ta faru amma bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a shekara ta sha biyu da shekara ta sha uku ga hijira an bude sham a hannun khalid ibn walid saifullahi al-masud da abu ubaida amir ibn jarrah aminu hadhihi al-umma sannan kuma da yazid ibn abi sufyan radiyallahu anhu ajma'i waɗannan jagorori su suka jagoranci bude ƙasar sham to lokacin da aka aihi manzalla ma mahaifiyar shi ta ga wannan hasken ya kyasta ya haskaka katangun sham ga baki daya wannan alama ce akan cewa sham za ta rushe rum za ta rushe za su kuma gaba ɗaya su ƙarƙashin wa ƙarƙashin addinin allah to wannan shine bayanin da malin ya kan akan aihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan an aihe shi ranar litinin sannan kuma ga dalilai a kai hadisai suke ingantattu malai ce fasulun fima waƙa'a min al'ayati lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam wannan fasali ne wanda zai magana akan fima waƙa'a irin abubuwan da suka afku min al'ayat na daga wasu alamu da ayoyi abinda ke da aya anan alamat su ne alamomi yake cewa an hassan ake cewa lailata maulidihi a daren da aka aihi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama akwai wasu abubuwa daban-daban da Allah ya bayyana cewa wani mutum na musamman Allah ya kawo shi wannan duniyar. Mali cewa rawa Muhammad ibn Ishaq an Hassan ibn Sabit. Muhammad ibn Ishaq ya yi riwaya daga Hassan ibn Sabit yake cewa Hassan ibn Sabit iya ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sannan kuma mutumin garin Madina ne, balansare ne. yake cewa wallahi hassan ya ce ina muku rantsuwa da Allah ya ce inni la gulamun ya fa'a ya ce ni yaro ne wanda yake ni ba saurayi ba sannan ko ba ɗan ƙararramin yaro ba e shi ne ma'anin ya fa'a kenan yaron da yake da ɗan shekaru wanda ya fara tantance abubuwa ya shiga sinu tamiz ya ce ibnu sab'i sinin au samanin ya ce ina da shekara bakwai ko takwas kaga abin da aka yi shekara bakwai za ka iya tuna shi shekara takwas za ka iya tuna shi a cikin rayuwarka ya ce aqalu kulla ma sami'tu ina hankaltar duk abin da na saurara duk abin da na ji ina kiyayewa ya ce iz sami'tu yahudiyan yasrahu bi a'la sautihi ala atimmati bi yasriba ya ce sai na ji wani ba yahude yasruhu yana ihu yana daga murya bi a'la sautin da murya mafi daukaka ya ce ala aɗimma a kan wasu ɓangarori idan ka ce aɗimma wuri wanda yake maɗaukaki kamar misali kana so ka yi wani bayani sai ka hau wani wuri wanda yake tudu ne wanda kowa zai ji ka kuma kowa ya kanka ya ce bi yasriba a garin yasriba wanda shi ce mai garin madina wannan bai yahudun me ke cewa ya ma'ashara yahud ya ku taron yahudawa kere kirayo su gaba daya saboda yahuda sun karanta a cikin littafansu cewa manzo zai zo amma zai fito ko a makka ko a madina me suka yi sai suka rika tasowa daga inda suke suka suka tare a wannan wajen saboda manzon sun san daga nan zai fito ya fito a cikinsu to ana cikin haka sai shi wannan bai yahuda ya rika ya rika kara akan cewa ya ma'ashar yahuda hatta idza ijtama'u ilayhi qalu lahu har sai suka suka taru sai suka ce mushi wailaka malaka wailaka kai conka malaka me yasa me ka ya akai me bayani ka tara mu kai kururuwa kowa ya zo mun zo me bayanin ka qala tala al-laila najmu ahmad alladhi wulida bi yace a wannan daren wannan tauraruwan na ahmad shine muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wannan tauraro wanda a cikin shi ne za a haihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yani a lokacin da za a haihi manzon Allah kenan wanda kuma wani tauraruwar suka karanta a cikin littafansu kuma tabbatacce cewa akwai tauraruwa kaza in ya tsaya mai alama kaza to lokacin zauwan sabon annabin nan yayi sallallahu alaihi wasallam shi yasa abun ba wani abu ne da ya zo kai tsaye haka surfata a abubuwa ne waɗanda dama an mahada su Allah ya bai wa annaban da suka gabaci manzalla labarin cewa manzalla zai zo idan ya zo kuma ga alama kaza ga alama kaza ga alama kaza saboda kare ya bace muku to shi wannan bai hudan tuni ya ga wannan tauraruwar sai ce to aiki ya tashi dama zaman jiran mu a garin madina me muke jira wannan manzon muke jira to ya zo alamu na aihuwar shi duka sun bayyana kenan ya zo duniya مالك وروى أبو نعيم ومحمد ابن حيان عن أسامة بن زيد قال قال زيد وقال زيد بن عمرو يكتش ابن نفيل قال لي حبر من أحبار الشام زيد ابن عمرو ابن نفيل يكتش wani daga cikin malaman ƙasar sham ya bani labari hibir ko habir min ahbari yani malami daga cikin malaman yahuda su ake ce hibir kenan wannan malamin ya ba shi labari wanda yake ɗan ƙasar sham ne me yake cewa yake cewa zai da ibn amur ibn rufail ya ce ƙadharaja fi baladika na biyu ya ce hamzarta tashi ta zama ba ta same ka ba a garin ku manzo ya bayyana an huwa kharijun ko kuma akwai manzo zai hutu a cikinku alamar shi ya bayyana ya ce ƙadharaja na jamuhu tauraruwar shi ta bayyana wadda aka bayyana cewa in tauraruwa kaza mai alama kaza ta tsaya waje kaza alama ne akan cewa wannan manzon zai zo duniya farji tashi zaid ibn amr kuma garin ku bari sham fasaddiquhu kaje ka gaskanta wannan manzo kuma wattabi'uhu kuma ka bi shi kaga wannan hibrun min ahbari sham ko habrun min ahbari sham malami daga cikin malaman ƙasar sham ya ba shi labari cewa lalle manzon na lokacin bayyana shi yayi to wannan iya daga cikin ayoyi wanda suka bayyana ko alamomi suke nuni akan aihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hadisai da suke ingantattu kenan allah ya sanya wani tauraruwa da zai bayyana kuma su waɗanda suke al'ummar suka gabata an musu bayanin tauraru kala kaza an ya tsaya waje kaza mai alama kaza to wannan manzon ne to shine waɗannan hadisai ga baki ɗinsu abubuwan suke sun tabbata malai ce zikrur tijasil iwani wa suquti sharafati wa humudin nirani wa ruqya al mubazan wa ghairi zalika min ad dalalati sai malai albani ya kawo babi na musamman wanda shi al'allama al-hafiz ibn kasir ya sa a cikin littashi asiratun nabawiyya na cewa zikru irtijasil iwani bayani akan abin da ya shahi irtijaz idan ka ce irtijaz shine al-ittirab kenan girgizuwar al-iwan yani idan ka ce iwan kuma shine abin da yake da alaka da kace masarauta ta kisra za ta girgiza idan ta girgizan nan wasu kuɗi sharafat kuma sannan za a samu wasu abubuwan suke dangarama wanda suke tsayar da katangu su zube wanda sun kai kusan dangarama goma sha hudu sai kuma wa kumudin niran wutar da ake bautawa a ƙasar a ƙasar sham sama da shekara dubu ba ta taɓa mutuwa ba ita ma a ran da aka ahi mazalla ta mutu sai ce wa ru'uya almubizan da mahalkin da wani ake ana kira shi da suna almubizan yayi ko mubazan mahalki yayi akan cewa lalle wani al'amari ya bayyana a yankin larabawa wannan mawalkin da malai ce wa gairi zalika da makamantan labaru makamantan wannan minar dalalati daga cikin dalilai waɗanda suke nuni akan annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka duwa ƙasa malai albani sai magana sai ce laisa fihi shai wannan ambatan ƙararrawa da girgizanta da wane ne da abin da zai hwado da mutuwar wannan wuta ya ce babu wani abin da ya inganta kenan duk bayanan da ibn kasir da kawo shi a cikin littafi a can mali ya sabke su karkashin bai da kwausai ya ce laisa fihi shai babu wani abu tabbatacce a kai na mutuwar wannan wutar ko wannan mahalikin na shi almubazan ko kuma abin da ya shahi irtijasul iwan ko kuma suquti sharafat babu wani abu wanda ya tabbata kai kenan ko da ka ji wani bayani akan wannan eh an rubuta an babu dalili eh dalilin bai tabbata ba shi ne ce laysa fihi shay ka ji malamin hadisi shi yasa zaka zo lokaci sana da tsauri farai malai ce zikru hawadinihi wa maradi'ihi alaihi salatu wassalam gaba ta gaba ambatan hawadinihi suwaye suka amshi renon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne alhabana wa maradi'ihi suwa suka shayar da shi bayan mahaifiyar shi alaihi salatu wassalam a gare shi tsira da aminci na ubangiji su tabbata malaci akhraj al-bukhari wa muslim an ummi habiba bintu abi sufyana annaha qalat al-imam al-bukhari da imam muslim sun zo da hadisi daga ummu habiba wanda mata ce ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ce bintu abi sufyan ummu habiba diyar abu sufyan annaha lalle ita ummu habiba ummul mu'minin ce kina qalat take cewa ya rasulullahi ya ma'aikin allah kenan wannan bayan bayan ma annabta ya zo ne sai take cewa manzo Allah inkih ukhti bintu abi sufyan ka auri ‘yar uwata diyar abu sufiyan wali musulmin a cikin riwaya ta musulmin ce ke cewa izzatu bintu abi sufiyan kenan sunan wadda take so aura sunanta izza izza diyar abu sufiyan ka aure ta ya ma'aikin Allah in ji ummu habiba ita kuma wannan izza in kanwace ta ummu habibar alhali kenan ba hada tsakanin me tsakanin tsakanin ya da kanwa ba haɗa su ƙarƙashin auren mutum guda ɗaya wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf Allah ya hana daga cikin dangin auren raki guda 16 wanda baya halitta mutum ya yi su daga ciki akwai hada tsakanin ya da kanwa ta ƙarƙashin igiya guda a lokaci guda ƙarƙashin namiji ɗaya wannan baya halitta sai dai in ya ta mutu a baka kanwa kuna makamancin wannan kamar da aka ba Usman ibn Affan a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zunnurai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa ummu habiba awa tuhibbina zalika kina son ayi haka qultu sai ita ummu habiba take cewa na'am tace ina so lastu laka bi mukhila tace ban kasance ba mai son keɓanta da kai ni kadai wanda alherin ina so ai samu wani na ya ce wa ahabbu man sharaka ne fi khairin ukti ta ce wallahi mafi alhi mafi soyun wadda nake so ta yi tarayya da ni a cikin wannan alherin wa alheri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa ukti yar uwata kanwata wanda ita ce izza fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo yake cewa fa inna zalika la yahillu li manzo yake ce ai wannan bai halatta a gare ni ba baya halatta a gare ni in hada ku tsakanin ke da kanwaki a ƙarƙashin igiya guda ɗaya baya halatta wannan to kaga anan ita ummu habiba da ta ga alherin da ta gani sai ta so wannan alherin ya samu ƴar uwarta ita ce izza wanda wannan kuma yake ƙara huddo maka hili cewa irin abubuwa da zaka samu mata suna yi a yau irin na kishi su ne suka dora maka su eh ka duba manzalla ce mata awatu hibbina zalika qultu tace na'am eh ina so ita da kanta kuma ita iktirahi ashe Allah subhanahu wataala baya dorawa rai abinda zai wahaltar da ita sai in shi mutum ya dora maka shi mafi yawanci funafunai ne suke kallo sai wannan abin yayi naso a cikin rayuwarsu saboda guba ce aka kwankwada dole sai an amayar da ita Allah kiyaye kaga dai anan tace a mafi abinda nake so ka duba lastu laka bi bi muhila kasa malam yace muhila chai lastu ai lastu bi munfarida bika ai bazan takaita ba in kadaita ni da kai kadai wala khaliya min darra ko kuma in zauna ba tare da kishiya ba abokin zama wa ahabbu man sharaka li fi khairin tace ukhti fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna dhalika la yahillu li qalat ummu habiba hallo bata tsaya ba dai fa inna take cewa nuhaddasu tace mun kasance ana ana mana labari ana bamu labarin cewa annaka turidu an tanki binta abi salama kana so ka auri diyar abu salama wa fi riwayatin a wata riwaya ita ce durratu bintu abi salama kana so ka auri durra diyar abu salama kala manzala salasa ne ke cewa bintu ummi salama can abu salama nan kuma ummu salama kana so ka auri diyar abu salama kala manzala ke cewa wannan yarinya dai diyar ummu salama ita fa ummu salama mace ce matar manzala salasa ce qultu sai ummu habiba take cewa na'am eh ya ma'aikin Allah muna jin labarai suna yawo tsakanin mutane cewa kana so zaka aure durra bintu abi salama kada sai manzo Allah yake cewa innaha law lam takun rabibati fi hujri ma hallat li innaha lalle ita durra law lam takun koda bata kasance ba rabibati agolata shine rabiba ko da ba ta kasance agolata fi hijiri a gidana ba ya ce ma hallatili ba ta halatta a gare ni ba kaga na harko agola ce ko sannan kuma agola tana cikin wanda ba aure kana aure da mamanta ba za ka zo ita maka aure ta ba wa raba'ibukum allati fi hudurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna ka auri mahaifiyarta ka keɓanta da ita baya halatta ita ka zo halatta ita maka dora ta asali bai halatta shi ne mazala ke ce innaha lalle ita wannan durra laulam takun rabibati ko da ba ma kasancewarta agolata ba a gidana ma hallatili ba ta halatta a gare ni kenan banda kasancewarta agolan ma kuma akwai wata matsala wadda za ta iya hanawa sai ce innaha libnatu akhi yace ai ita diya ce ta dan uwana minar raba'a dan uwana a bangaren da ya shayi shayarwa ya ce arda'atni wa aba salama kaga ita durra diyar abu salama ko to shi abu salama inda shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata mata da ake kiranta da suna suwaiba ita ta shayar da su gabaki daya kenan shi mahaifin wannan yarinyar durra kenan a matsayin dan uwa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan zan san aure aure shi bai taso ba shi ne ce fala ta'ribna alayya banati kunna wala akhawati kunna matsala ce yake cewa ummu habiba ku bar bujuro mini diyanku sannan kuma da ƴan uwanku da diyanku da ƴan uwanku duka baye wa aure su to anan mahallu shahid cewa ita wannan suwaiba ta shayar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine matsala ce arda'atni ana wa wa aba salama yace suwaiba malace zadal bukhari al'imamun bukhari ya ƙara da cewa ƙala urwatu urwa yake cewa wasu waiba ita kuma suwaiban nan maulatun li abi lahabin bararrai baiwa ce ta abu lahab abu lahab ko babban manzan allah ne sallallahu alaihi sallama wannan abu lahab ina a taƙaha sai ya ‘yantar da ita baiwa ce ta abu lahab ya ‘yantar da ita sai ke cewa fa'ar da'ad rasulallah sallallahu alaihi wasallama sai ta shayar da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kenan kaga ta shayar da Abu Salama ta shayar da manzan Allah da aka durra diyar Abu Salama baya halatta manzan Allah ya aure ta ko da bata kasance ba mahaifiyarta Ummu Salama tana gidan manzan Allah mun gane magana shine ma'anan innaha law lam takun rabibati fi fi fi hajri ma halat li ko da ba ma agolan ba dama bai halatta ya aure ta ba saboda da ni da mahaifinta an shayar da mu daga mace guda daya ita ce soyiba mali ce wa rawa ibn ishaqa an nafrin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ibn ishaq ya rawaito daga wani nafar nafar shine wasu jama'a daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama qalu lahu wannan kaso daga cikin sahabbai suke cewa ya rasulullahi ya ma'aikin allah akhbirna an nafsika mazalla ka ba mu labarin kanka wane ne kai kala mazalla yake cewa na'am yace ana da'awatu abi ibrahim yace abu na farko yace ni addu'a ce ta mahaifina annabi ibrahim addu'a ce ta mahaifina annabi ibrahim rabbana wab'ath fihim rasulan minhum ko yace ya Allah ka aiko daga cikin su manzo a cikin su yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma ya karanta musu littafin Allah ya musu bayanin hadisai musu bayanin komi kaga wannan shine ma'anar an ana da'awatu abi ibrahim rabbana wab'ath fihim rasula sannan yake cewa wa bushra isa sannan ni albishiri ne na annabi isa alayhi salatu wasalam wanda ya bada wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kaga ina yana bada bisharan cewa akwai manzo da zai biyo baya wanda shine ahmad shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mazalla yake cewa ra'at ummi mahaifiyata ta gani hina hamalatni lokacin da ta ɗauki juna biyu na annahu kharaja minha nur wani haske ya fito daga gare ta adaa laha kusura sham wanda ya haskaka katangu na ƙasar sham ga baki ɗaya wanda shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga an tambaye shi waye shi yace addu'a ce ta annabi ibrahim albishiri ne na annabi isa sannan kuma abin da mahaifiyar shi ta gani ne hasken da ya turo gare ta wani shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ci gaba da ce musu wasturdi'tu fi bani sa'ad ibn bakar sannan an shayar da ni an rene ni a wata kabila ta banu sa'ad ibn bakar yace fa baina ana ma'a akhi li khalfa buyutana ya ce yayin da ina tare da wani ɗan uwana me yake ne ɗan uwan shi kenan wanda suke gida guda kenan yana tare da wani wanda suke gida guda ya ce muna bayan halfa buyut muna bayan gidaje nar'a bahaman muna masu kiwon dabobi lana dabobinmu kenan ya huta kiwo tare da ɗan uwan shi wanda suke gida guda inda aka kai shi ya a shayar da shi sannan kuma a rene shi wannan banu sa'ad ibn bakar yace iz atani rajulani muna kiwo sai wasu mutane guda biyu suka zo mani alaihi ma thiyabun bid suna da farare fararen kaya tas yace bi taftin min zahabin mamlu'an mamlu'an thaljan sai suka zo da wata idan ka ce atastu shine kamar ka ce kora ko ka ce wani bukuru kenan suna suna dauke da wani kwano na azurfa wanda wannan kwana kuma min zahabin na zinariya ne mamlu'an saljan yana cike da da kankara kai suka zo da wani kwano na zinariya a cikin wannan kwanon na zinariya kuma akwai akwai akwai kankara a ciki summa akhadhani da suka zo suka dauke ni suka kama ni fa shaqqa batni sai suka tsaga ciki na wastakhraja qalbi fa shaqqahu da suka tsaga ciki da suka ɗoko suka huddo zuciyata ita ma fa shakkan suka raba ta gida biyu suka tsaga ta sai ce fastakhraja minhu alaqatan sauda sai suka huddo wani gudan tsoka baki kirin fataraha sai suka wurga wannan bakin abin da suka huddo daga cikin zuciyar summa ghasala qalbi sai suka wanke wannan zuciyar tawa sai ce wa batani ko bayan sun wanke zuciyar ciki na masu ka wanke shi bizalika salij da wannan kankarai hatta an qayahu hasir suka wanke shi ya zama to pes idan ka ci a shay'an naqi abinda yawan kutas thumma qala ahaduhuma li sahibi kenan bayan sun haka suka maida komai koma inda yake wannan shine raban shedan da aka hudda daga cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan datti na keta na wane ne irin jagwalgwalon abubuwa da muke fama da su manzala salatu labbe da su ko daya ubangiji subhanahu ta'ala ya raba shi da su Allah ya aiko da mala'iku sun zo sun bude sun hudda sun cire wannan matsalar sun jefa ta kuma sun wanke sun maida ina likitoci sun maƙala a haduhu ma li sahibihi sai ɗayan yake cewa ɗan uwan shi kenan guda biyu da suka zo sai ce mushi zinhu bi ashara min ummatihi sai ce auna mun shi da mutum goma a cikin al'ummar shi fawazana ne bihim fawazantuhum aka auna ni da mutum goma zala ke ce na rinjaye su gaba ɗinsu sun makala ya ƙara ce mushi dai zinhu bi mi'a min ummihi min min ummatihi haɗa shi ko kuma auna shi da mutum ɗari a cikin al'ummar shi ya ce fawazana ne bihim fawazantuhum ya auna ni da mutum ɗari a cikin al'ummata na rinjaye su gaba ɗaya sun makala sai sake cewa zinhu bi alfin min ummati auna shi da mutum dubu a cikin al'ummar shi a ce ga mutum dubu a gehe ga manzala sallallahu a gehe shi kadai mazala ke cewa fawazana ni bihim fawazantuhum ya auna ni da waɗannan na rinjaye su dubun nan gaba ɗaya faƙala sai wanda ake sawa yana auna yake cewa kai da'ahu anka ka bar wannan bawan Allah fa wallahi law wazantahu bi ummatihi la wazanaha yace wallahi da zaka auna shi da al'ummar shi ka tokam gaba ɗayan da duka sai yarin jaye su sallallahu alaihi wasallam malice wa isnaduhu jayyidun qawi isnadi ne mai kyau kuma mai ƙarfi ko magana ce tabbatatta haka aka yi malice wa qad rawa ahmad wa abu na'im fi dalail an utba ibn abd أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum yake tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam cewa kaifa kana awwalu sha'anaka ya rasulullah ya ma'aikin Allah farkon al'amarinka ya ya kasance ya ne farkon rayuwarka ya kasance kaga na farko ne zai hode mushi ko amma kai kuma ka zo ka dauki wasu ka ce shine farkon halitta gaba daya ka kare ta duk abubuwan da ya hode ka kare ta abubuwan da Allah ya hode manzala yake cewa kanat hadinati ya kasance wadda ta shayar da ni min bani sa'ad ibn bakar daga cikin kabila ko kuma banu sa'ad ibn bakar fantalaktu ana wabni laha fi bahmin dana ya ce wata rana da ni da wani ɗanta sai muka tahi a cikin wasu baham yani baham shi ne kankanin dabobi kenan ko zamanto awaki ko zamanto tumaki kuna makamancin wannan ya ce walam na akwai ma'ana zadan ba mu ɗauki guziri tare da mu ba faƙultu mazala yake cewa sai na ce ya ahi wannan wanda muke tare na ce ya kai ɗan uwana izhab fa'tina bi zadin min indi ummina ka je ka zo mana da guziri daga wajen mahaifiyarmu kenan sai shayar da shi fantalaqa ahi wa makastu inda al-bahm sai wannan ɗan uwan nawa sai ta amso wannan guziri abinda za mu rike a matsayin abinda in mun ji shirwa ko mun ji kaza za mu amfani da shi ya ce wa makastu inda albaham ni kuma na zauna wajen waɗannan dabbobin mazala ce fa'aƙbala ɗa'ira ne abiyaban sai wasu masu sabkowa guda biyu sai suka sabko a gare ni waɗancan mala'ikun guda biyu na fari masu fararen kaya na wacce riwaya ya ce ka annahuma nasran kai ka ce kamar shaho ne guda biyu yanayin sabkansu mala'iku kenan faƙala a haɗuhu ma ne sahibihi sai ɗaya yake cewa ɗayan waɗannan mutanen guda biyu suka sabko a huwa huwa shin wannan shi ne faƙala na'am sai ɗaya ce mashi na'am eh shi ne fa'aƙbala sai suka tunkaro ne yabtadira ni suna masu cafkata fa'akaza ni suka kama ni faɓaɓaha ni suka tsaga cikina a afon suka kwantar da ni lilƙafa a saman ƙiyata kira suka kwantar da shi fashakka baɗani ya ce sai suka tsaga cikina sun mastakharaja kalbi fashakkahu sai suka hudo zuciya da suka tsaga ta ita ma fa'akharaja minhu alaƙataini saudawaini sai suka hudo wasu alaƙataini wasu ɗugon abubuwa guda biyu kamar ka ce a ɗugo na abin da ya sha wasu tsoka guda biyu saudawaini suke baƙaƙe irin faƙala a haɗu ma lissahibihi sai ɗaya yake ce wa ɗaya wanda suka zo wajen manzan laƙin nan sai ce itini bi ma wasalj ya ce ba ni ruwa da ƙanƙara faƙasala bihi jaufi ya suka wanke ciki na gaba ɗaya sun maƙala sai ke cewa itini bi ma in bari ba ni ruwa mai sanyi faƙasala bihi kalbi sai suka wanke zuciyata da wannan ruwan mai sanyi sun maƙala sai ɗayan yake ce wa ɗayan wanda suka zo mala'ikun nan guda biyu sai ce itini bisakina yace ka zo mini da nutsuwa ina nutsuwa take ita ma nutsuwa a karan kanta na kawo ta akai sai ce fa yake cewa fadarraha fi qalbi fadarraha ya'ni fanadaha aw farashaha sai ya ɗauki wannan nutsuwa a karan kanta aka yayyafa a jikin shi a cikin cikin shi baki daya fadarraha fi qalbi aka yayyafa a saman zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nutsuwa a karan kanta thumma qala ahaduhuma li sahibihi sai dai yake cewa daya khithu fa khatahu yace dimke shi sai dimke ni yace wa khatama ala qalbi bi khatamin nubuwa sai tambari a saman a saman zuciyata tambari irin na annabta thumma qala ahaduhuma li sahibi bi khatamin nubuwa thumma qala fa qala ahaduhuma li sahibihi ij'aluhu fi kiffatin yanzu an kare wannan sai ce dora shi saman saman sikeli ai sikeli bangare biyu gare shi yace dora shi saman kiffa daya saman bangaren daya sai ce waje al'alfar min ummatihi fi kiffatin ɗauko mutum dubu a cikin al'ummar shi wanda ba shi ba zuba su a wannan ɓangaren ɗaya ya ce fa'iza ana an zuru ilal alifi mazala ya ce da aka ɗora su ana ɗora su ni ina ɓangare na yana ƙasa su kuma suna sama kenan yaunin su bai iya yadda zai yi ba yadda zai daidaitu ba shi yana ƙasa nan su kuma suna sama mazala ke cewa fa'ashfaktu an yakuna kadu a afon haka ne ya ce ashfiku ko ashfiku an ya khirra alayya ba'dahu ya ce wallahi har sai da na rika tsoron kar wasu daga cikin su faɗo mini saboda su suna sama mutum dubu ni kuma ina kasan su sallallahu alaihi wasallam mazala yake cewa faqala sai ɗaya daga cikin waɗannan mala'iku yake cewa ɗaya ya ce kaga wannan law anna ummatahu wazanat bihi lamala bihim aw wuzinat bihi lamala bihim kai wannan inda al'umma za a ɗauko ka cokan a zuba ɓangaren sikelin da ɗaya mazala salasala a ɓangare ɗaya duka zai rinjaye mu gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ganya salawatu rabbi wa salamu alaihi wani duka iya daga cikin bayanan da ya yi da yadda kuma allah ya farar da rayuwar shi don ka gane rayuwar tashi daban ta wani wanda ba shi ba daban shi yasa duk wanda zai zo ce manzo ne na allah shi daga an bincika ba sai a ga ina wannan tarkace da kake tare da shi rayuwanka duk takardun rayuwanka sun ɓaci ina magana annabta ba magana annabta shi dama a tsaftace yake sallallahu alaihi wasallam ka duba tun yana karami aka tsaga aka hudda duk wani abin da yake irin hayaniya irin ta adam aka hudda tare da shi bayan shi take cewa sun mantsalaka fatara kani waɗannan mutane guda biyu suka tahi suka bar ni manzala ya ce wa faraqtu faraqan shadidan yace sai na ji tsoro tsoro mai tsanani sun mantalaktu ila ummi fa akhbartuha sai na tahi zuwa ga mahaifiyata wadda take shayar da ni a kabila ta banu sa'ad ibnu bakar sai na bata labarin cewa ga abin da ya faru billadhi laqitu abin da ya faru da ni fa ashfaqat an yakuna qad lubisa bi sai ta ji tsoron ka aje wannan wata matsala ce ta daburta za ta same shi wannan yanayin da yake ambatawa kar a ji dan mutane samu damuwa mitai faƙala sai take cewa u'izuka billah ina nema maka kariya a wajen Allah yake cewa farahalat ba'iran sai ta aka aka samu aka samu raqumi ta dauko raquminta wa hamalatni ala ar-rahl ta dora ni akan sirdin raqumi wa rakibat khalfi ta zabna a bayana hatta balagana ila ummi sai muka komo zuwa ga mahaifiyata amina muka komo zuwa gare ta faƙalat kai tsaye wannan mata tana zauwa ya take cewa addaitu amanati wa zimmati ga amanar kunan na mai muku wa zimmati alkawalin da na ɗauka na mai muku bayanan da aka yi taji abin nan ya yi ƙarhinta kan ma a ji a ƙara gaba kuma abu zai faru a samu matsala sai ta ce addaitu amanati wa zimmati amma ba ta yi shuru ba wa haddathatha billazi laqitu mazala ke cewa sai ta ba ma mahaifiyata labarin abin da ya same ni amma mahaifiyar mazalla falam ya ruha wannan abin bai firgitar da ita ba wa qalat take cewa inni qad ra'aytu tace ai na riga na gani dama kharaja minni nur wani haske ya fito daga gare ni adaa'at minhu qusur sham wanda ya haskaka hatta da katangu kasar sham alaman cewa wani al'amari na musamman ubangiji ya tanadi malaci wa sabata fi sahihi muslim an anas ibn malik ya tabbata a cikin sahihi muslim hadisin anas ibn malik yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi atahu jibril jibril ya zo mishi wa huwa yal'abu ma'al ghilman yana wasa tare da yara fa akhadahu fa sara'ahu sai ya kama shi sai ya kada shi fashakka an qalbihi sai ya bude cikin shi ya tsaga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam fastakhraja alqalba yahuddu wannan zuciyar wastakhraja minhu alaqatan saudaa yahuddu wani jini wani gudan jini wanda yake baki kirin faqala sai jibril yake cewa hadha hazzu shaytan wannan shine raban shedan a jikinka summa kasalahu fi astin min zahabin bima'i zamzama sai aka wanke zuciyar fes a cikin wannan kwanan nan na zinariya da ruwa wanda yake na zamzam summa la'amahu sai mala'ika ya ɗauki wannan ran zai haɗa ta waje guda la'amahu ma'anar shi jama'ahu wa dhamma ba'dahu ila ba'din kenan bayan ya tsaga ya hudda abin da ya hudda sai ya hada ya dimke komi aka maida shi wajen shi shine ma'anar al'amaru summa a'adahu fi makanihi ya maida komi inda yake waja al-ghilmani yas'auna ila ummihi sai ga yara sun zo suna kaiwa zuwa ga wata ke renon shi shine yake cewa anan ya'ani zikrahu ummihi ya'ani zikrahu abin da ka cewa zikr ita ce al-murdi'a mai reno kenan aka ce ila ummihi anan ba ana nihin zuwa ga mahaifin shi amina a ana nihin zuwa ga mai renon shi faƙalu suka ce inna muhammadan karkutil ce ai muhammad an kashe shi saboda sun ga an tsaga shi an hudu zuciya ya magana ta ƙare ya ce karkutil fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul law sai ta huto ita wannan mata ta share da shi ta takabbanu bakar sai suka zo fastaqbal suka tunkaro manzo Allah wa huwa muntaqi'ul lawn a daidai lokacin da launin shi launin watan shi ya sauya sannan kuma a tare da shi akwai alama na firgita qala anas sai anas yake cewa wa qad kuntu ara zalika al-makhid fi sadrihi anas a gidan manzo Allah ya zauna yace na kasance ina ga wannan alamun dimkin da aka yi a kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kai na maka bayani akan farkon rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaci wa fi sahihain yazo a cikin as-sahihain an Anas wa an wa an Malik ibn Sa'sa'a daga Anas sannan kuma daga Malik ibn Sa'sa'a suke cewa an annabi sallallahu alaihi wasallama fi hadith al-Isra game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da hadisin zuwa da shi masallacin Qudus kama sai a ce kamar da bayani zai zo a gaba qissata kissa na sharhu sadari lailata izin a lokacin da aka ɗoki annabi muhammad sallallahu alaihi sallama aka tsaga ƙirgin shi lailata izin a wannan dare kaga yana yaro an tsaga ku bayan shi lokacin da zai taisa wa an sake irin wannan sallallahu alaihi wasallam lailata izin a wannan dare wa annahu ghusila bima'i zamzama aka wanke da ruwa wanda yake na zamzam sai malaka cewa wala munafata babu korin reniya lihtimali wuku'i zalika marratain game da afkuwan tsaga zuciya ko kirjin shi so biyu yace marratan wa huwa saghir kaso na farko lokacin yana yaro wa marratan lailatul isra'i a dare na biyu kuma ran da aka tayi da shi masallacin qudus daga masallacin qudus zuwa sama me yasa liyata ahaba lil wufudi ila al mala'il a'la liyata ahaba don a sa shi cikin shiri da wani kimtsi na musamman lilwufudi game da bakunta ilal mala'il a'ala zuwa ga sasannin ƙarshen sama wani munajatin rabbi azza wa jalla don ganawa da Allah mai girma da buwaya wal musulu sannan da tsayuwa al musulu yani alqiyam baina yadayhi subhanahu wa ta'ala tsayuwa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan hadisan da suka zo akan bayanin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanda tsuntsaye guda biyu a yani masu tafkowa guda biyu wanda duka dai mala'iku ne guda biyu na ƙarshen su na uku shine mala'ika Jibril ko ya zama ɗaya daga cikin wannan mala'ikun guda biyu ko kuma ya zama to a matsayin shi na shugaban mala'iku shi kuma ishrafi yake yi su za su yi aiki amma shi kuma zai yi mi zai sa ido akan aikin da za su yi ga abin da ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya aiko da wannan mala'iku suka tsaga suka huddo zuciyar suka wanke ta aka hudda hazzu shaytan kasan shaytan aka wurga shi a gehe ya zama to aka tsaftace aka kawo nutsuwa aka yayyafa a saman zuciyar shi sai zama to ko alama ta nutsuwa tare da manzo Allah wani abin da yake sajiya shi ce shine ɗabi'an shi shine halin shi duk abin da ya tunkaro shi yake bugan gaba ya tunkare shi wani lokaci garin madina ana zaune aka ji wani ƙara mutane suka firgita cikin dare aka daga hutowa mutane suna hutowa sun kimsa doki an yi sirdi an yi wane ne ana hawa za ta yi suna fita daga garin madina aje aga me ya faru suka suka gamu da manzala yana dawowa manzala ke can irji o faqad kufitu ku koma an wadatar muku an kare rajulun law wuzina bi ummatihi lawazanaha sallallahu alaihi wasallam malati wal maqsudu anna barakatahu sallallahu alaihi wasallama hallat ala halimati sa'diya wa ahliha fa huwa saghir wannan abinda malai kawo a nan ya ce manuwa lalle albarkar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya tabbata a kan halimatu sa'adiyya ba ma ita kaɗai ba da iyalinta gaba ɗaya wa kuwa sagir a lokacin da yake ƙarami mutanen yankin gaba ɗaya suka canji na rayuwa a dalilin kawo annabi muhammad sallallahu alaihi sallama wannan kaso na farko ko wa kuwa sagir lokacin da yana yaro wannan alherin bai ƙare ba ya ce sun ma'ada ala hawazin sai wannan alheri sake komowa su hawazin wanda ita halittu sa'ada take cikinsu yake cewa bi kamalihim ai bi akmalihim gaba ɗayansu yake cewa fawadiluhu falalar annabi muhammadu sake zauwa ya samu waɗannan mutanen bayan can yana yarinta yanzu kuma nan bayan har an yi fatahu bakka ne a wani lokaci ne malai ce hina asarrahu ba'da waqa'atihim lokacin da manzara sarasa ne kama su a matsayin fursunan yaƙi lokacin da aka yi yaƙin hunain yaƙin hunain da aka yi an samu ganima an samu bayi an samu wane ne daga cikin waɗanda aka kamo akwai su hawazin wanda su kuma suna jinginuwa zuwa ga wannan banu bakar ɗin nan wanda halimatu sa'adiyar ta shayar da matsala take cikinsu alfarma za su ce wa zalika ba'da fathi makka bi shahrin wannan ko ya faru bayan an yi fatahu makka da wata guda yake cewa famattu ilaihi me ma'anar mattu ilaihi ai tawassalu ilaihi waɗannan hawazin sai suka nemi kamun kafa da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama birada'ihi fa'ataqahum suka ce ya ma'aikin Allah mu ne waɗanda a yankin mu aka shayar da kai manzala sallallahu alaihi wasallam sai a dalilin wannan fa'ataqahum sai ya yantar da su gabaki ɗayan su sai yake cewa ta hannana alaihim ya tausaya a gare su wa ahsana ilaihim ya kyautata zuwa gare su malace kama sai ati mufassalan kamar yadda wannan bayanin zai zo a filla filla fi mawdi'ihi insha Allah ta'ala a inda ya kamata a yi wannan bayani a gaba cikin littafi qala muhammad ibn ishaq fi waqa'ati hawazin muhammad ibn ishaq yake faɗi a cikin littafin asiratul nabawiyya yace game da abin da ya shayi su hawazin yace an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falam bi hunain a lokacin da aka yi hunain hunain an yi shi bayan an yi fatahu makka lokacin runduna da aka ɗauka ta musulmai kaɗai sai da aka jahaza soji dubu goma wasu da shiga hunain a lokacin wasu daga cikin sabi suke cewa in a da wasu abuwa sun same mu yanzu yau ƙarhin da muke da Allah ce wa yau mahunainin iz a ajabatkum kasaratu ka tuna musu ranar hunain lokacin da yawan ku ya ruɗe ku kuka daga cewa wannan cin nasara in ma da yawa ne sai mun ci nasara kuma ga imani ga kaza ga kaza Allah ce ina ai ba daga nan take ba can badar ku kaɗan mukamuri sun limka ku so uku amma kuma Allah tabbatar muku da me da cin nasara amma yawma hunain sai mutanen suka koma gehe kafuran sai da musulmi suka shigo gaba daya sai suka musu tambit sai suka rige su kawai kibiya daga cikin kwarurruka daban-daban mutane da yawa suka mutu a lokacin suka kama wasu suka gudu wasu suka yi kaza suna gudu mazala salasin shi kuma yana ƙara jan da wannan kin tagoshi yana ƙara kutsawa yana cewa anan nabiyu la kadhib ni annabin Allah ne wallahi ba ƙarya bane su suna baya shi kuma yana kutsawa sadauki kenan sallallahu alaihi wasallam to ran da aka yi hunain falamma asaba min amwalihim wasabayahum mazalla ya kama an samu dukiyar su a matsayin ganima wasabayahum kuma an same su a matsayin bayi adrakahu wafdu hawazin bil ja'ran bil ja'rana sai wasu tawaga ta hawazin suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wuri kusan garin Makka tsakanin Hunain da garin Makka wurin ana kiran shi da suna Jirana waƙar aslamu su wanda suka zo inda sun musulunta faƙalu suka ce ya rasulallahi suka ce ya ma'aikin allah inna ahal suka ce mu asali ne ai ai mu daga kai muke wa ashira ai mu danginka ne faminka ne wa qad asabana min al bala'i ma lam yakhfa alayka bala'i ya same mu abinda baya koyuwa a gare ka famnun alaina kai kai rangwame a gare mu mannallahu alayka Allah rangwamta maka wa qama khatibuhum wani mai mai bayani a cikin su sai tashi ana kira shi da suna Zuhair ibn Surat faƙala sai yake cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna mafi yake cewa inna mafi hazir kaga wanda suke cikin wannan tawaga da aka ce hazir shine kamar wani wuri keɓancacce inda aka zuba abin da ya shahi sabaya minas sabaya inda aka zuba wannan bayi ya ce halatuka kamar 'yan uwa ne na mahaifiyarka wa hawadinaka 'yan uwa ne na abin da ya shahi wanda kuka aka shayar da ku tare da su allati kunna yakfulnaka waɗanda suka kasance su suka rene ka falau anna yake cewa falau anna inda ya kasance malhan ibn abi shamr au an-nu'man ibn al-munzir inda ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ya kasance suna cikin mu summa asabana yake cewa sannan ya same mu minhuma mithla alladhi asabana minka irin abin da ya same mu yau suka ce raujauna a'idatahuma wa atifatahuma aw atifihima da mun kaunaci cewa su je su zo mana da fursunan mu su je su zo mana da dukiyar mu sannan kuma da mun kaunaci cewa in suka maka magana zaka tausaya musu malhan ibn abi shamr sannan kuma da al-nu'man ibn al-munzir sai ce wa anta khairul makfulin ya ma ake Allah kai ne mafi alherin waɗanda aka jibinci lamarinsu kai ma za ka jibinci lamarin mu tabbas sun ma'anshada sannan ya yi wannan waƙe yana mai bayani ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama akan waɗannan mutane da aka kama wasu an shayar da kai an sayar da su tare da kai wasu kaza wasu kaza kuma gashi sun musulunta to za mu ji abin da manzala sallallahu alaihi sallama zai yi da su waɗannan waɗanda suke na ƙabilar hawazin wanda suka zo daidai ji'irana suka kawo kokinsu ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama kenan duk iya bayyana maka farkon rayuwar shi sallallahu alaihi sallama ya yi rayuwa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا أصلحنا يا رب وأصلح ذريتنا اللهم يسر لنا في الأمور كلها اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.